ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن في تقوى الله النجاة وراقبوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه ثم اعلموا يا عباد الله أنه لا هنالك أسباب ودواع لسوء الخاتمة وكذلك ضدها والتي هي حسن الخاتمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة ثم اعلموا يا عباد الله إن ربكم غني عنكم لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة من طاعة من أطاعه كما قال رب العزة في حديث قدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعني فالأعمال الصالحات يا عباد الله سبب كل خير في الدنيا والآخرة وأعظم الأعمال وأفضلها أعمال القلوب كالإخلاص والإيمان والتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وحب ما يحب الله وبغض ما يبغض الله وتعلق القلب بالله وحده في جلب كل نفع ودفع كل ضر وأعمال الجوارح يا عباد الله والأعمال الجوارح الصالحة تابعة للأعمال القلوب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والأعمال السيئة الشريرة سبب لكل شر في الدنيا والآخرة كما قال ربنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ربنا زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون والعبد مأمور بالطاعات ومنهي عن المحرمات في جميع في جميع الاوقات ولكنه يتاكد الامر بالعمل الصالح في اخر العمر وفي اخر ساعه من الاجل ويتاكد النحي من الذنوب في كل وقت من الاوقات ولكنه يتاكد اكثر في اخر العمر وفي اخر ساعه من الاجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتم وهذا أخرجه البخاري فيا عباد الله هنالك أسباب للخاتمة الحسنة فمن ذلكم يا عباد الله المحافظة على الصلوات الجماعة ففي الحديث من صلى بردين دخل الجنة ومن أسباب التوفيق لحسن الخاتمة يا عباد الله الإيمان والإصلاح كما قال ربنا فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن أسباب التوفيق الله لحسن الخاتمة تقوى الله عز وجل في السر والعلن وبامتثال أمره واجتناب نهيه فيا عباد الله اجتنبوا المعاصي في الخلوات وفي الظواهر ومن أسباب التوفيق لحسن الخاتمة يا عباد الله اجتناب الكبائر وعذائم الذنوب كما كما قال ربنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ومن أسباب التوفيق لحسن الخاتمة لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع طريق المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين كما قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن أسباب التوفيق يا عباد الله لحسن الخاتمة يا عباد الله البعد عن ظلم الناس وعدم البغي والعدوان عليهم في في نفسهم في في نفسهم وأموالهم أو أعراضهم كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما حرم الله وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفي آخر ما من ذنب أسرع من من أن يعجل الله عقوبته من البغي وقطيعة الرحم توبوا يا عباد الله وتركوا البغي والظلم ألا ترون الأموات كانوا ملء السمع والبصر ثم راحوا سترحون يا عباد الله وتركوا البغي يا عباد الله ومن أسباب التوفيق لحسن الخاتمة الإحسان إلى خلق الله كما قال ربنا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن أسباب حسن الخاتمة يا عباد الله العافية من البدع فإن ضررها كبير وفسادها خطير والبدع هي التي تفسد القلوب وتمهد وت... وتهدم الدين وتنقض الإسلام عروة عروة كما قال ربنا كما قال ربنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالح والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن أسباب الحسن الخاتمة يا عباد الله الدعاء بذلك الدعاء بذلك للنفس كما قال ربنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إلا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فيا عباد الله اسألوا ربكم حسن الخاتمة وهنالك أسباب كثيرة يا عباد الله لسوء الخاتمة منها ترك الفرائض وارتكاب والتكاب المحرمات وترك الصلوات والطاعات وكل أعمال وكل أعمال صالحة فإن الذنوب يا عباد الله ربما غلبت على الإنسان واستولت على قلبه بحبها, بحبها فيأتي الموت وهو مصر على المعصية نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسننا يا رب العالمين فيستولي عليه الشيطان عند الموت وهو في حالة ضعف في حالة ضعف ودهشة وحيرة فينطق بما فين فينطق بما لا يليق به وغلب على حاله فيختم له بسوء الخاتمة ومن أسباب سوء الخاتمة البدع التي لم يشرعها الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالبدعة يا عباد الله شؤوم وشر على صاحبها ومن أعظم من الكبائر وهي أعظم من الكبائر وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد علي أناس من أمتي الحوض فأعرفهم فتطردهم الملائكة وتقول وتقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي ومن أسباب سوء سوء الخاتمة يا عباد الله الارتكاب إلى الدنيا وشهوتها وزخرفها وزخرفها فإن الدنيا فانية يا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واجلبوا الخيرات لآخرتكم يا عباد الله فإن هذه الحياة الدنيا مهما طالت بك ومهما طابت بك يا عبد الله فإنها ستنتهي يا عباد الله فإنك مسير لا محالة إلى خالقك أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا عباد الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بالاستثناء بياك يا أمه lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allahu tabaraka wata'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin na ƙarshe ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake ya Allah yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa iyalan gidansa da sahabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba bayan haka ya ƴan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wata'ala domin a cikin jin tsoron Allah akwai samun nasara a duniya da kuma a lahira baya da haka ‘yan uwa ku kiyaye Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye ku sani ya ku bayan Allah lalle akwai wa'insu al'amura waɗanda suke sabbaba wato mummunan ƙarshe kamar yadda yake kuma akwai al'amuran da suke sabbaba kyakkyawan ƙarshe ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ku sani ya ku bayan Allah lalle Allahu tabaraka wa ta'ala mawadaci ne dangane da ku babu wato ce wato saban mai sabo ba zai cutar da shi ba kamar yanda kuma da'a da biyayyar mai biyayya ba zai masa amfani ba kamar yanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wani hadisul qudsi yake cewa ya ku bayina ku din fa ba za ku iya cutar da ni ba ballantana ma ku cutar da ni kuma ba za ku iya amfanar da ni ba ballantana ku amfanar da ni ku sani ya ku bayin Allah lalle kyawun ayyuka su ne sabuba na dukkanin alkhairin duniya da kuma dukkanin alkhairin lahira mafi girman al'amura kuwa na ayyuka su ne wato ainihin ayyuka na cikin zuciya kamar yin abu domin Allah ikhlasi kenan da kuma imani da dogaruwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala da kuma jin tsoron Allah da kuma fatan samun rahamarsa da kuma wato ainihin kwaɗayi daga wato samun rahamar Allahu tabaraka wa ta'ala da kuma tsoron azabar Allahu tabaraka wa ta'ala halayyar mumini na kwarai shine ya zamto bainal khawfi war raja kullum mutumin kwarai musulmi abinda ake so ya zamto tsakankanin ababe biyu dinnan yana jin tsoron kada Allah ta'ala ya kama shi da azaba wato da laifin da yayi masa azaba yana kuma fatan samun rahamar Allahu tabaraka wa ta'ala kada ya zamto kullum kana jin cewa kai fa Allah ta'ala azaba zai maka kawai kamar yadda yake kuma kada ka jirkintar da bangaren kuma cewa lalle kai fa kana mutuwa kai dan aljanna ne a halin musulmi shine ya zamto wato tsakankanin al'amura guda biyu kana tsoron azabar Allah kana kuma fatan samun ni'imarsa samun aljannarsa abinda ake so da shi mumini shine ya zamto yana son abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so kuma ya zamto yana kin abin da Allah ta'ala yake ki zuciyar wato musulmi ta zamto ta ta'allaka ta ɗoru akan wato soyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya zamto Allah tabaraka wa ta'ala ya sa cikin zuciyarsa domin cikin haka ɗin akwai samun wato ainihin alkhairi kuma akwai samun alkhairi akwai kuma tunkuɗe wato ainihin cutarwa da kuma sharri su ayyuka na gabbai gabaki ɗaya suna biyayya ne ga ainihin wato suna bin bayan ayyuka ne na cikin zuciya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle dukkanin ayyuka suna tare da niyoyi kowanne abu da dan wato kowanne dan adam yana samun abin da ya niyyata ne su wato munanan ayyuka wanda suke na sharri su ne sababa na samun kowanne irin kalar sharri kamar yadda Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa duk abin da ya same ku na wata masiba fabi ma kasabar aidikum to sakamakon abin da hannayenku ya aiwatar ne mana sakamakon ayyukanku ne Allahu tabaraka wa ta'ala ma yana yin afuwa dangane da al'amura da yawa da a ce Allah ta'ala yana kama kowa da abin da ya aiwatar mummuna to da ba wanda zai ragowa akan ƙasa da kowa ma ya kare Allahu tabaraka wa ta'ala a wata aya yake cewa barna ta'adi ya bayyana a fili da a ɓoye a cikin birane da kuma cikin wato cikin ƙauyuka sakamakon abin da hannayen mutane ya aiwatar saboda Allahu tabaraka wa ta'ala ya ɗanɗana masu wani sashi na abin da suka wato suka aiwatar ko za su koma ga Allahu tabaraka wa ta'ala shi bawa an umarce shi ne da biyayya ga Allahu tabaraka wa ta'ala ana an kuma hane shi dangane da duk abin da yake haramun ne a cikin dukkanin lokutansa sai dai ko da yaushe musulmi bawa na kwarai yana yin taka tsantsan yana tsoron akan yaya za a cika masa ma'ana a ina za a ɗauki rayuwarsa lokacin kyakkyawan aiki ne ko kuma lokacin mummunan aiki to idan bawa ya kudurta wannan a cikin zuciyarsa sai ya zamto da dacen wato da dace da dace daga Allah tabaaraka wataala sai ya zamto bawa yana aiwatar da kyawun ayyuka saboda tsoron kada yana kokarin shirya wani mummunan aiki kuma rayuwarsa ta zo ta kare sai ya zamto yayi mummunan karshe Allah tabaaraka wataala ya kare mu ya ku bayin Allah akwai sabuba da yawa wanda suke zama sila na samun kyakkyawan ƙarshe daga cikinsu akwai wato kiyaye salloli na farilla guda biyar kuma a cikin jam'i duka wanda yake ƙoƙarin wato kiyaye sallolin jam'i musamman kuma sallar asuba da kuma sallar la'asar a cikin jam'i Allahu tabaraka wa ta'ala zai azurta shi da wato da samun kyakkyawan ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal bardaini dakhala aljanna duka wanda yake yin sallah lokacin sanyi guda biyu mana lokacin sanyin asba da kuma sanyin la'asar a cikin jami'i Allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya shi gidan aljanna ya ku bayin Allah ku kiyaye salloli na farilla a cikin jami'i musamman sallar asuba din a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sallar jami'i wato sallar asuba a cikin jami'i to ya kasance a cikin kulawar Allahu tabaraka wa ta'ala a cikin wannan yinin gabaki daya sallar asuba tana da girman kadari yinta a cikin jama'a Allahu tabaraka wa ta'ala yana wato kusantar da bayin da suke wato sallah a cikin jami'i wato yayin sallar asuba mala'ikun Allahu tabaraka wa ta'ala masu aikin safe da masu aikin dare duka suna tarayya da ainihin bayi musulmai wanda suke sallar asuba a cikin jami'i na dare ba su tafi ba na wato na yini sun zo sai su haɗu duka da su a cikin masallatai da ake sallar asuba wannan yana gwada cewa lalle sallar asuba tana da girman sha'ani ya ku bayin Allah wanda daga cikin salaba yake kamanta wato yini ga baki ɗaya yake cewa kamar doki ne yini dinnan da muke wato gama shi a cikin rayuwarmu wanda daga cikin magabata yake cewa kamar doki ne duk wanda ya yi sallar asuba a cikin jami'i to kamar ya riƙe linzamin dokinsa ne zai iya sarrafa shi wato yanda ya so wanda kuma bai yi sallar asuba a cikin jami'i ba kamar yana kan doki ne amma linzamin ba a hannunsa yake ba sai inda wato ainihin dokin yayi da shi daga cikin sabuba da suke kawowa Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da bawa ga kyakkyawan ƙarshe shine imani da kuma kyautata ayyuka Allahu tabaraka wa ta'ala yace duk wanda ya imani ya kyautata ayyuka irin waɗannan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun fala khawfun alaihim babu tsoro a kansu dangane da abin da suke tinkara na rayuwar cikin kabari da kuma rayuwar lahira wala hum yahzanun ba kuma za su yi bakin ciki ba cikin abin da suka bari a duniya na 'ya'ya da ainihin zuriya da kuma dukiyoyinsu Allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya albarka a ciki zai kuma kare abin da suka bari a baya daga cikin sabuba na samun kyakkyawan ƙarshe ƙarshe ya ku bayin Allah shine wato tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala a ɓoye da kuma tsoronsa a fili wannan kuwa yana faruwa ne ta hanyar wato aiwatar da umarnin Allahu tabaraka wa ta'ala da kuma nisantar hannun Allahu tabaraka wa ta'ala tare da dawwama akan haka Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa wato gidan lahira mun sanya shi ne mun tanade shi ne ga waɗanda su ba nufinsu ɗaukaka a gidan duniya ba ba kuma nufinsu wato su yi ɓarna a kan ƙasa ba allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa ƙarshen al'amari mai kyau wannan zai tabbata ne ga masu tsoron allahu tabaraka wa ta'ala daga cikin sabuban da suke kawo mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe shine wato nisantar saɓo ga baki ɗaya allahu tabaraka wa ta'ala ya ce idan kuka nisanci manya-manyan zunubai sai mu kankare muku wato ƙananan zunubai ɗin sai kuma mu shigar da ku mashiga wacce take mai karamci shine gidan aljanna baya da haka daga cikin sababin da suke kawa kyakkyawan ƙarshe shine bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka aiwatar na ibada ka rika bibitar yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka manzon Allah yayi ko ba haka yayi ba sai ka nisanci wannan daga cikin al'amuran da suke kawowa wato kyakkyawan ƙarshe shine nisantar zaluntar mutane duk abin da yake na haƙƙin mutane ne na dukiyoyinsu ko na mutuncinsu ko na ainihin jininsu ka nisanci wannan matuƙar dai kana cinye dukiyoyin mutane wannan sababi ne daga cikin mafiya girman sababan mummunan ƙarshe matuƙar kana cin mutuncinsu kana yawan aibata mutane ka zagi wannan ka zagi wannan ka yi gulmar wannan ka yi gulmar wancan to wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan sababan da za ka yi mummunan ƙarshe matuƙar wato ana haɗa hannu da kai ana kashe bayin Allah to wannan ka kama hanyar mummunan ƙarshe Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga cikin wato al'amura da suke kawo mummunan ƙarshe kuwa shine wato ainihin nisantar wato nisantar kyautatawa mutane kamar yadda yake kyautatawa mutane kuma yana kawo wato kyakkyawan ƙarshe Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa wanda suke ciyar da dukiyoyinsu domin Allahu tabaraka wa ta'ala da dare da kuma da rana a fili da kuma a ɓoye irin waɗannan akwai ladaddakinsu a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala ba su da tsoro a kansu dangane da abin da suka fuskanta na rayuwar kabari ko lahira kuma babu bakin ciki a kansu dangane da abin da suka bari na ‘ya'yaye a nan gidan duniya kamar yadda yake wato akwai sabuba kuma waɗanda suke kawo wato daga cikin sabuban da suke kawo kyakkyawan ƙarshe ya ku bayan Allah shine yin addu'a kullun ka rika roƙon Allahu tabaaraka wa ta'ala husnul khatima kullun ka rika roƙon Allahu tabaaraka wa ta'ala kyakkyawan ƙarshe domin Allahu tabaaraka wa ta'ala yana amsar addu'o'in bayi daga cikin wannan kuma shine ka rika yi wa dan uwanka wato addu'ar yayi kyakkyawan ƙarshe musamman ko mahaifa domin addu'ar bawa ga ɗan uwansa musulmi karɓaɓɓaya ce dalili ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake yi wa ɗan uwansa addu'a shi ɗan uwan nasa ma bai sani ba to mala'iku za su ce da shi kai ma Allah ta'ala ya maka kwatankwacin haka ma'ana mahaifanka ko wani ɗan uwanka ko wani abokinka bai ma sani ba kana masa addu'a da kyakkyawan ƙarshe ko da kai taka bata karɓu ba to kai kuma mala'iku suna maka cewa Allah ta'ala kai ma ya baka kyakkyawan ƙarshe saboda haka wannan yi wa ɗan uwa addu'a ɗin ɗaya ne daga cikin manya-manyan sabuba na samun kyakkyawan ƙarshe shi ko musulmi babu abin da yake fata ga baki ɗaya a wannan rayuwar ta duniya fiye da ya samu kyakkyawan ƙarshe domin ayyuka ana la'akari da na ƙarshen ne duk kyakkyawan aikin bawa idan ya zamto daga ƙarshe kuma ya yi mummunan aiki sai ya zamto cikin hasara Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya ku bayin Allah akwai sabuba wanda suke masu yawa wanda suke su kuma sabuba ne na samun mummunan ƙarshe Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga cikin wato al'amuran da suke wato kawo mummunan ƙarshe shine barin farilla da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ɗora wa bawa bawa ya ƙi yin salloli na farilla kamar yadda aka umarce shi ko ya ƙi ba da zakka ko yana da halin yin wato ya je ya hajji ya ƙi dukkanin waɗannan suna daga ciki daga cikin sabubban da suke kawo mummunan ƙarshe kuwa shine wato ainihin riko da bid'a aiwatar da bid'o'i yana kawo wato mutum yayi mummunan ƙarshe a cikin rayuwarsa Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu daga cikin al'amuran da suke kawo mummunan ƙarshe ya ku bayan Allah wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da wato yin bid'a yake cewa ranar alkiyama akwai wato tafki ko wani kogi na annabi sallallahu alaihi wasallam ake ce masa alkautsar da Allah ta'ala ya ce inna a'dainaka alkautsar lalle mun baka alkautsar annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka tashi alkiyama zai tara al'ummarsa a wannan wato tafki din sai mala'iku su zo su kore waɗansu daga ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su jama'a ta ne fa waɗannan su ma suna cikin al'ummata sai mala'iku su ce da ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ai su waɗannan bayan ka bid'a suke ta yi kawai suna ta yin bidiyo'i ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fasuhukan fasuhukan sai ya ce nesa ai nesa da su ai nesa da su saboda ka ya ku bayin Allah bid'a al'amarin ta ba abin wasa bane ba karka ji ana cewa bid'a ka dauka kamar kawai ra'ayi ne a'a ba ra'ayi bane dole ne a bar bid'a domin tana sabbaba gobe alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa baki wajen mala'iku su kore ka daga ainihin wato alkausar Allah ta'ala ka kare mu daga cikin sababan da suke kawo mummunan ƙarshe ya ku bayin Allah su ne wato ainihin ayyukan cikin zuciya kamar girman kai da hasada da kuma kullar bayi da kuma wato ainihin cin dukiyar mutane da kuma jiji da kai da kuma wulaƙanta bayin Allah da kuma ainihin wato ha'inci da kuma yaudara da kuma yin albus dukkanin waɗannan al'amura ne wanda suke sabbaba suke sabbaba wato ainihin mummunan ƙarshe ya ku bayin Allah kowa ya duba kansa ya ga me yake aiwatarwa wanda zai taimaka wajen ya samu kyakkyawan ƙarshe don ya riƙe wannan abin ya kuma ƙara ya ga kuma me yake aiwatarwa wanda suke iya sabbaba mummunan ƙarshe don ya kiyayi wannan ya kuma tuba ya aiwatar da ayyuka na alkhairi an rawaito daga ibn abbas ibn mas'udin allah ƙara masar da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ɗaya daga cikin ku zai iya yin aiki irin na 'yan wuta har ya zamto ya kusan mutuwa ma saura kaɗan ya mutu ya shiga cikin wuta ɗin sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya juya littafinsa sai ya dawo ya riƙa yin ayyuka na 'yan aljanna sai Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ya karɓi rayuwarsa akan irin wannan aikin sai ya mutu kuma ya shiga gidan aljanna haka nan ɗayanku zai iya yin wato kyawawan ayyuka a rayuwarsa yana yin ayyuka irin na 'yan aljanna mutane suna ganin mutumin kwarai ne sai ya zo ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa saura taƙi ya mutu sai ya koma kuma ya yi munanan ayyuka wato irin na 'yan wuta sai ya mutu kuma ya shiga gidan wuta ɗin mana wannan hadisi lalle akwai abin wato tsoratarwa a ciki kenan da mutumin kwarai koya ya kai bakka da tabbas yaya a ƙarshen al'amarinka zai kasance shi sa ake bukatar yawan yin addu'a Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba mu kyakkyawan ƙarshe saboda bakka da tabbas salaf magabata na ƙwarai kullum suna tsoron yaya ƙarshen al'amarinsu zai kasance ne idan aka samu ɗaya daga cikinsu ana yabansa wajen aikin alkhairi sai ya hana mai faɗaɗin ya ce a'a tukunna dai ban san akan me zan cika ba ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ya ku ƴan uwa kyakkyawan ƙarshe shine mafi girman fatan duk wani mutumin kirki duk abin da za ka yi a gidan duniya in dai ƙarshen ya zamto mummuna to fa kai kayi asarar gaba ɗaya daga ran da aka haife ka har ran da ka mutu gaba ki ɗaya domin rayuwarka ba ta yi amfani ba idan kuma ka sami kyakkyawan ƙarshe to ka ci riba ta rayuwarka gaba ki ɗaya kullum mu rika kusantar kyawawan ayyuka domin mu samu kyakkyawan ƙarshe kullum mu rika wato ainihin nisantar munanan ayyuka domin Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga ainihin mummunan ƙarshe ya ku bayin Allah ba wai kawai kyakkyawan ƙarshe fa shine kawai ka zo mutum ya mutu a masallaci ko ya mutu yana kyakkya wato yana ainihin wato karatun alkur'ani ba a'a kyakkyawan karshe shine mutun ya mutu wato bayan mutuwa akan kyakkyawan aiki shine mutun ya mutu yana da kyakkyawar aqida yana da tauhidi Allahu tabaaraka wa ta'ala kadai yasa a gaba bayya tunanin wani zai iya kawo masa arziki ko ceto ko lafiya ko menene daga cikin al'amuran da Allahu tabaaraka wa ta'ala ne kadai yake yi mutuwa akan tantagaryar wato tauhidi wannan ita ce gaya ita ce babbar manufa da ake fata to wannan musiba yanzu da take faruwa cewa wana ma Allah ne kowa ma Allah ne ko kuma bangaren wato tsafa-tsafa da sihiri a ma'aikatu a tsakankanin 'yan kasuwa tsakankanin 'yan siyasa wane ya jefi wane wane ya yi kaza to dukkanin waɗannan al'amura ɗin su ne mafiya ƙazantar al'amura wanda suke sabbaba wato mummunan ƙarshe muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji duk wani abu da zai sassaba da zai sabbaba mana mu mummunan ƙarshe Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu daga aiwatar da shi ya ubangiji ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ya ‘yan uwa akwai sanarwa kamar haka na farko wato dangane da aikin interlock da ake yi ‘yan uwa sun taimaka fi sabilillah muna sake addu'a Allahu tabaraka wa ta'ala ka saka wa kowa da gidan aljanna kowa da bukatunsa na alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala ka biya masa ya ubangiji duk wanda suka tallafa dinnan suka taimaka ya ubangiji suna kwadayin aljannarka Allahu tabaraka wa ta'ala ka basu ya ubangiji matsalolinsu Allah ta'ala ka magance musu baya da haka wato kamar a shekaran jiya ko jiya akwai alhaji magajin da saru ya kawo gudunmawa ta miliyan ɗaya daga gurin abdul ahmad ningi gudunmawarsu akan wannan aiki na interlock sun ba da miliyan ɗaya bayan da haka akwai honorable yahuza adamu bashe shi ma ya aiko da dubu ɗari duka mana addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi a baya kuma dama an samu kuɗin da bai gaza dubu ɗari hudu ba kuma dama a estimate ɗin an ce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar shine estimate da aka bayar na yin wannan aiki kaga kenan yanzu kuɗin ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ɗin saboda haka insha Allah aikin interlock dai za a ci gaba domin da har an dakata saboda kuɗin sun ƙare za a ci gaba amma dai ba wai an ce in mutum ya kawo fi sabilillahi ba za a karba bane domin akwai ayyuka da yawa mutane a ci gaba da taimaka fi sabilillah dama an yi maganar ma yin yin rumfa a masallaci saboda lokacin damuna da sauran kuma wasu ayyuka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan kokari da bayinka suke yi Allah tabaraka wa ta'ala ka riki wannan a matsayin sila ka hada su da ainihin rahamarka ya ubangiji ka saka wa kowa da gidan aljanna baya da haka akwai wato honorable Khalid Barau an ba da sanarwar cewar ya ɗauki nauyin waɗansu likitoci masu aikin ido ranar ashirin da ɗaya ga wannan wata insha Allah za su zo nan garin ningi domin yi wa masu larurar ido yin aiki kyauta ya biya kuɗin Allah ta'ala ka saka masa alkhairi inda za a yi kuma a maternity ne nan bayan UBA saboda ka wanda ya san yana da ma'alar ido ɗin ko wani ɗan uwansa zai iya gaya masa ranar sai su bulla gurin baya da haka akwai sanarwa dangane da abin da ya shafi wato aikin hajji cewa masu bukatar ko masu niyya wanda suke da damar zuwa aikin hajji shekara ta 2025 an fara sanya wato kudade a asusun hukumar alhazai daga kan miliyan 6 zuwa miliyan 8 duk wanda yake da niyya yake kuma da dama sai ya kokari wajen ya fara sakawa miliyan 6 zuwa miliyan 8 in mutum ya sa miliyan 6 ya ajiye in ya sa bakwai ya ajiye in ya sa takwas dai ya ajiye gaya sai kuma lokaci yayi sai su ga me ya kamata ƙari ko kuma a dawo maka da wani abu muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya sami kikkiawan ƙarshe ya Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda suke taimakon addinin ka Allah ta'ala ka musu afuwa ka gafarta musu ya ubangiji ka sami kikkiawan ƙarshe ya ubangiji wannan gari ka ƙara masa albarka da kuma zaman lafiya ya ubangiji duk wanda suke ƙoƙarin tayar da hankalin al'umma tayar da hankalin musulmai ya ubangiji ka nusar da su idan kuma sun riga sun kangare Allah ta'ala kai ka sani ka mana maganin su ya ubangiji shugabanni na addini da shugabanni na mulki Allahu tabaraka wa ta'ala ka dora su akan daidai akan daidai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid qumu ila salatikum yarhamukumullah